muna da jama'a barkanmu da kasancewa daidai wannan lokaci domin gabatar da wannan karatu mai albarka wanda muka mata suna da jahili a barka da Allah wato wannan raddi ne kai tsaye da zuwa ga ɗaya daga cikin tsagera da ke nan garin bauchi wanda ake ce masa editan shi wanda an sani abubuwan da yake yi alamu ne na hauka da taɓin kwakwalwa to amma sai ya zamto zuwa yanzu ababensa saboda kiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kan zagin malamai ya bar kan zagin manya ya bar kan zagin waliyai ya koma zagin a ya koma cin mutunci da ƙaryata mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda yan uwa suka samu sanarwar cewa yau za mu gabatar da karatu mun farawa da danna muryarsa a yanda duk wanda suke saurara ake masa tambaya game da mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa tasdilul gamam yanda girgiji yake yin inuwa wa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da aka masa tambaya budan bakin sa sai ya fashe da dariya ya ce wannan ba gaskiya bane kalmar a ce girgije yayi inuwa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba gaskiya bane na biyu ya sake ce ƙarya ne na uku ya ce yaye yayen yan bid'a ne sannan aka finzire da dariya ya ci gaba da wasu izginoli da yawa a cikin maganganunsa to amma a cikin wannan maganar karara abin da ya tabbata shine jahilcinsa ne ya bayyana karara dama bai iya jan baki ba balle ya iya fassara ne wannan jahilcinsa ta tabbata karara a cikin abubuwan da yake faɗi ya nuna cewa babu magana da ilimi a sakan biyu ka karyata abin da littattafai sun tabbatar sama da littafi ɗari kawai da ka da molanka sai da kai ne sarkin jahilai kai jahili za a baka da Allah to lallai mu ma mun sani duk wanda aka ce ga irin halayensa da irin ɗabi'unsa na farko ba shi da manya ba shi da mutunci har ya kai ga kuma yana isa ga irin janabin manzo Allah sallam yayi maganganu wa'inda wa'innan maganganun a zahirin su da to amma ba burin mu faɗi hukuncinsa ba burin mu shine abin da yake karyatawa yake kore shi a ilimi mu tabbatar da shi ta hanyar da ya dace matsaliban ilimi da masu neman gaskiya su karɓe shi a kore yaushe kamar yadda na faɗa a cikin maganganunsa tun daga fara maganansa babu kala Allahu babu kala Rasulullahi kawai magana ne aka yi ta daka kuma an faɗe ta an more kamar yadda malai suke cewa jahili ya ci ya more ya sha ya goge baki amma ran lahira zai ci ubansa to wannan abubuwan shi ne abin da yi magana akan zatin manzon Allah ya maida annabi abun wasa ya dauko matan annabi ya kwatanta da su to amma ba kowane magana mai muni bane irin wayannan kazaman masu kazamin baki dafi akan manzon Allah mu mu dauko mu yada musu domin su isar da manufansu sai dai iyalan da muka dauko muka saka wanda suka bibi abin da ya faɗa sun ji irin munanan kalamai da ya faɗa game da zatin manzon Allah kamar yadda yan uwa sun fahimta suna bibiyan mu abubuwa da dama ya sha faruwa yakan hau minbari ya zage mu ba mu cika tanka masa ba yakan hau minbari ya zage iyayen ba mu cika tanka masa ba ya zage shehunan mu ya faɗi munanan kalamai a kai amma a nan ya zo kan jan layi layin da ba za mu basa ba shine ya ya taɓa jalibin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da izgiri da kuma jahilci a cikin maganarsa kamar yadda na farko yake cewa wannan maganan ba gaskiya bane cewa girgize yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa wannan magana ne na gaskiya wanda tare da dalilai dalilan da kuma duk wani mai neman gaskiya idan ya gani da imani zai sallama ma wannan al'amari sannan abu nabi da yace ƙarya ne to shi fa jahili ya ce wa abu ƙarya baya zama hujja ƙarya ta abu baya zama hujja jahili kawai ayi magana ya ce ƙarya ne wannan ba hujja bane in haka ne ai kowa ma zai iya zai iya kawo wannan hujja yanzu duk tambayar da aka muku in ce ƙarya ne shikenan na kawo hujja kowa zai iya karyatawa misali Allah ma an ce Allah ne jahili yace ƙarya ne manzan Allah annabi ne jahili yace ƙarya ne an yi isra'i da manzan Allah jahili yace ƙarya ne yau ce wani jahilai ƙarya ne ya zama ƙarya bai zama ƙarya ba hujja ashe ka karanto dalili ka tabbatar wannan shine abin da yake tabbatar da haka kuma abu na uku cewa da yake yi wato wannan kamar wato ɗaukaka ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam a ce an jingina wa ma'aiki wato girgije yana bin manzan Allah da yawa kafin mu shiga ƴan wasu fahimta wannan ba wani abu ne daga cikin mu'jizan annabi idan an ce girgije yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa wannan ba yana nufin fa mun girmama annabi ne girgije muka girmama to amma kafin mu je ga wannan kar ni ma ya zanto na yawaita magana irin nasa amma idan muka ce muku mutanen nan suna kin manzon Allah sai a ce a'a ana so kansu ne amma kun ga ga irin ta kananu idan muka bibi wannan karatun za ku fahimci cewa duk abu idan ya zama girmama annabi ko ya zamto wani daraja ne na manzon Allah to suna yi duk abu idan ya zamto kuma abu ne wanda ko da shi baha ce wanda za ta nuna cewa raini ko kuma nakasu da zatin manzon Allah da su kan bamu maganan su girmama shi su haukanta kuma su zauna to amma abin da zamu duba anan shine a maganan cewa girgije yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa ba magana bane wanda aka kirkire shi daga bakin mu masu yin maulidi ko bakin shehunnan mu a'a magana ne wanda yake tabbatacce a cikin littattafan addinin musulunci kuma ba he an ware maka batun da kan bukhari da muslim wanda da kansu za mu fara kawowa shi yanzu kowa ya ji abin da ya ce cewa ya yi ƙarya ne ma'ana ƙarya ne yaye yaye ya bid'a ne wato zan so mu sake maimaita abin da ya faɗa kafin nan sai mu je mu ga asalin wato warware da za mu masa insha Allah a yammace na'am na'am
ana ganin tambayar cewa wai da gaske ne cewa wani rikici yakan yana bin masu Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina ya tafi rikici yana kansa ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ko ji tambaya hajiri wato inda masu Allah ya ce wa hajiri yana masa rumfa ƙarya ne ƙarya ne ya yi yayin bidiya ne idan girgije ya masa rumfa da yasa ne je yaki rana ta buge shi a yazo gindin bishiya ya zauna har wani har kafiri ya zo dauke takwabinsa ko ba gaba ne ko da ke su ba ma ba ma maza suka ce alimina da dalil shi ma kai ke wani ne ke daga Allah turo hadiri yana musa inuwa ba rana baya jin rana
a'udhu billahi anan kowa ya saurara da bakinsa yana kara maimaitawa yana magana a game da cewa wato mu'jizan nan na manzan Allah na tasjilul zamam cewa ƙarya ne kawai jahilai ne suka kirkira sannan kuma ƴan bid'a ne suka tabbatar da wannan magana abin da muke so kafin mu shiga ga wannan matsaloli ne kun ji irin yadda yake so al'adabi ga danibin manzan Allah shi yasa sa bayi da daɗin ji yadda yake magana in haka ne ya rana ta buje shi ta yi kaza wanda duk wannan dama ɗabi'unsu ne ko ɗabi'unsa ne a cikin zantuttukansa za ka ga babu girmamawa babu mutunci to amma wannan ba za mu je kai shi ba mu fara tattauna game da matsalan matsala na cewa shin cewa girgije yana yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inuwa ko ko kirkira ne kamar yanda yace yaye yaye in bid'a ne abu na farko za mu je ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin nan kuma za mu zo mu haɗa masa jini da majina ta hanyar malamansa wanda kuma suka bibiye shi ko ya ji jahilcin su irin wa'annan su ma za mu nemo su sannan mu yi maganin su da gwargwadon abin da ya tabbata na hujja insha Allah abu na farko kamar yadda muka faɗi al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi a cikin a cikin sahihin sahih nasa hadisi na 3231 al-Imam Muslim ya rawaita hadisi a mujalladi na uku hadisi na 1421 wanda Ibn Khuzaima ya ka cikin at-Tauhid nasa shi ma mujalladi na farko shafi na 111 wannan hadisin da zamu karanto hadisi ne wanda Bukhari ya rawaita hadisin cewa a Ta'ifa girgije yana yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inuwa kuma daga bakin annabi Muhammad idan har muka karanta wannan hadisin za mu ji shin waye makaryaci shin wannan jahilin ne tsagera da ya karya shine makaryaci ko ko al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da al-Imam Ibn Khuzaima da ijma'in malaman duniya cewa wannan ruwaya da zamu karanto sahihi ne garkake ruwaya saka karyata wannan hadisin da gangan in kuma ka tabbata ka san wannan hadisin annabi ya faɗa sannan ka ce ƙarya ne to ya karyata annabi Muhammad wanda kuma ya karyata manzon Allah wannan kafiri ne ya ridda kai tsaye amma in ko ka yadda kai jahili ne to ka yi magana akan jahilci wala shakku ma laysa laka bihi ilmun wannan hadisi na farko zamu karanta shine hadisin tafsirul gamama wanda ta yi wa manzon Allah inwa a fa'ifa kuma wannan ruwayan al-Imam Bukhari ya rawaita al-Imam Muslim ya rawaita wannan ruwayan dukkan bari mu kawo sanadin al-Imam Muslim daga sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yadda matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me tace annaha qalat li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna Aisha tana zaune da Annabi tace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya Annabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhud tun da kake ka taɓa shiga wani rintsi da wuya irin rintsin da ka shiga ranar yakin Uhudu wanda har ta kai ga an yi roƙi wa manzon Allah an karya rubaiyar Annabi Muhammad haƙorinsa kenan sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce na'am na shiga wani hali annabi ya ce qaumuki lalle mutanenki na shiga wani hali lakallakitu min qaumiki wa kana ashadda ma lakitu minhum yawm al-aqaba na shiga wani hali da mutanen Qurayshawa suka min na tsanani a ranar Aqaba إذ أردت نفسي على عبد على ابن عبد الياليل ياليلا نامي ككينا نادينا بجرى ابن عبد ياليل وان ابن عبد ياليل ابن عبد كلال نادينا نيما نامي كما مسلم وان من الله صلى الله عليه وسلم دائفا من الله يتك فلم يجدني نادي دك وإن شوى داف أمسى الديني أما بس أمسى من وان ننسى وان نرغو مثل الشيء وجه أبنجي إلى ما أردت كما يندرسوه فانطلقت سينتي وانا مهموم ina cikin damuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi damuwa ya bayyana a fuska ta saboda irin yanda ya tsaye da tammani ga mutanen makka gashi ya bar garin makka ya je da'ifa an samu yara wawaye sun je ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce falam astafik illa bi qurbi fa'ali ban farka ba sai gani ina kusa da wani waje wanda ake tafi shekarar fa'ali wani waje ne na yanyawa manzo Allah ya ce farafatu ra'si idan na daga kaina fa'iza ana bi sahabatin kan azallatini sai gashi ina kwance amma ina bacci ne a filin tantagaryar waje sai gashi na girgije daga ubangiji ta zo ta mun inuwa ta rufe ni inda annabi muhammad wannan fa daga bakin manzon Allah ne annabi yana faɗin cewa ni ina kwance a fili girgije ta zo ta rufe ni idan da dan da iya nan jahili zai ce a'a ai in haka ne kawai girgijan ya zo wucewa ne sai kawai manzo Allah ya da gani a kansa dan zai iya yin wannan su da adabin ga zanibin annabi amma sai annabi ya kara gaba a cikin hadisin annabi yace da wannan girgije din ta lillibe me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa nabartu fa idha fiha jibril da na kalli girgijan dan sai na ga jibril ne yana cikin wannan girgijan yana cikin wannan girgijan tare da girgijan ma'ana mala'ika ne jibrilu yi wa manzon Allah fuka suke tare da wannan girgijan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me jibril ya ga manzo Allah annabi yace fala dani jibril sai kira ni fa qala yace ya rasulullah inna Allah lalle Allah madaukakin sarki kada sami'a qawlu qawlika karkar sami'a qawla qawlika Allah ya ji maganan mutanen ka nan mutanen maka da abin da suka mayar wa ma ruddu alayka da abin da suka yi wa kad ba'atha ilayka malakal jibali li ta'murahu bima shi'ta Allah ya turo maka mala'ikan duwatsu ka umurce shi da abin da ka so in ka ga dama wannan garin za a je a kifar da su shine a hadisin manzo Allah yake cewa ni an umurce an turo ne rahma ga al'umma ba an turo ne mai azaba bane wannan hadisi hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisin al-Imam Muslim ya rawaita hadisin al'imam ibn Khuzaima ya rawaita hadisin sannan idan ka ce za ka kirgo littattafai za ka gaji wajen kawo littafin wane wane wane wane kuma babu wani malami ɗaya da ya soki wannan hadisi hasali hadisi ne wanda aka rawace shi daga bakin da ba ta karya bakin annabi Muhammadu ashe yan uwa ba sahabbai bane kawai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam na tafiya girgije yi wa manzon Allah rufa a'a shi annabin da kansa yana ba da hikaya cewa girgije yana murfa yau sai wani jahili a garin bauchi akan dutse dan tasha tsahira ya tashi ce ƙarya ne to yau sai kuna so mu ce ya sani ya faɗa idan muka ce ya sani ya faɗa wannan riddadde ne domin ya tabbata annabi sallama ya faɗa kuma wannan mu'jiza ce wacce take mai karfi mu'jiza ce ga ta ta tabbata annabi da bakin sai ce fa'iza sahabatun kad aballatni na bude ido ina kwance sai gashi girgizan nan da ake ta tana yau manzo Allah inuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi ta zo ta mini inuwa wannan hadisi da yake nan muka fara kawa daga cikin hadisan da zamu ciro wannan maganar dan Allah yanzu mu ne muka karkari ƙarya muka faɗa ko ko jahili ne ƙarya jahili ne ƙarya wanda jahili a bakka da Allah baka sani ba kuma baka san baka sani ba zaka dawa azza dawa lahu wa ma kullu mudawin ad-dawa bil uddadi wannan jahili ne fa idza wato yana kan gangare ne amma yana san shi ne a kwalwalwar sama yana ce ƙarya ne yaye yaye in bid'a ne wannan yana da cikin hadarin da komai sai ce maka dan bid'a girmama annabi shine bid'a yanzu abinda annabi faɗa maka tabbatar amma kai kana nan a gefe kana kan dusi kana tashancinka da tsagirancinka ka zo ka shigo fannin ilimi ka yi ƙarya ka ce ƙarya ne saka manzo Allah sallama yayi gaskiya kai idi dutsen tanshi kai ne makaryaci kai ne makaryaci kai ne munafiki wanda bai yarda da maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da za ka yi za mu iya barin farkar ka yi yawo amma kar ka wuce kanmu ka je ga zatin manzan Allah wannan kan za mu ja maka layi za mu ɗauko yatsa kuma za mu nuna maka akan abin da ya kamata da Allah ya uwa mu je gaba ba iya wannan hadisi bane idan muka koma annabi sallallahu alaihi wasallam a diyar bani sa'ad tun na kankantan shekaru tun na kankantan shekaru manzan Allah idan ya fita tun na yaro bai ban san tana yaro amma tun annabi shekarunsa na kananu annabi sallama yana tafiya tun na hannun halimatu sa'diya bai wuce shekara hudu ba girgije yake bin manzon Allah kuma haisu sara sara wa haisu wa kafa wa kafa duk inda manzon sara duk inda haisu sara sara wa haisu wa kafa wa kafa duk inda annabi ya tsaya girgije yana zuwa ya tsaya duk inda annabi ya tafi girgijen yana bin manzon Allah wannan an ta abin tun annabi na gaggata shekaru ga ruwayan nan idan muka koma tabaqatul kubra na ibnu sa'ad idan ka dauki shafi na 367 sannan ka ɗauki muftasar na tarihu dimashka na ibn manzur zaka gani mujalladi na biyu shafi na 139 asir al-halbiya wanda shi ma al-imam abul farad al-halabi ash-shafi'i mujalladi na farko shafi na 168 zaka gani ya tabbatar da wannan mu'jiza ita ma wannan hadisin zamu karanta ta kafin mu je ga hadisi na gaba menene ke cikin wannan hadisi wanda zamu karanta a yanzu zamu gani a cikin at-tabaqat na ibn sa'ad ya kawo mana daga hanyar Mu'az ibn Muhammad daga Ada ibn Abi Rabah wanda shi kuma ya rawaita daga Ibn Abbas dan babban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama me yake cewa kharajat Halima Halimatu ne rainan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ta fita bata ga Annabi Muhammad ba tatlubun nabiyya tana neman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qad badatil bahw to lokacin a lokacin dabbobin sun fita suna irin kaman yawo din nan sun fita irin wato ita sai tana hadida ta tana kwance ta ilu tana bacci da rana dabbobi kuma sun fita sun je su suna yawo tare da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam to lokacin ita sai suna kaje ta fa wadda su ma ukhtihi sai suna halima sai ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam da yar uwarsa sheba'u wa qalat take cewa fi hadha al-harri yanzu a irin wannan zakin da ake bar ɗana muhammad ya fita a ƙananan shekaru faƙalar uktu ‘yar uwan annabi sai suna ce ma'u take cewa ya umma ya ke mahaifiyarmu ma waje da ake harran wallahi wannan ɗan uwana muhammadu tun da muka fito rana bai taɓa samun jikin shi ba ra'aitu gamamatan tuzillu alaihi idza waqafa waqafat wa idza sara sarat ma'ahu naga girgije yana bin manzon Allah yana yi wa annabi inuwa duk inda annabi ya tsaya girgijen sai ya tsaya in annabi ya tafi girgijen nan sai ya tafi wannan fa manzon Allah yana karamin shekaru take cewa duk yanda manzon Allah ya girgijen na bin shi in ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya girgidan nan zai tsaya dan kasancewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake bi wannan hadisin shi ma ga yanda yazo wannan ruwayoyi ne yana da ruwayoyi daban-daban akan wannan amma mukan kawo shi a takaice saboda muna da abin da muke so mu faɗi a nan gaba to idan muka koma ruwaya na gaba za mu gani ba a iya nan ba an sake rawaitan ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana garin Sham lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 17 lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam girgije a wannan lokacin ma bin manzon Allah yake duk inda annabi Muhammad ya tafi nan ma bari mu ji irin ruwayan da ya tabbata za mu ji gashi a cikin tajjil gamama wanda ya faru ga annabi sallallahu alaihi a garin Sham wannan idan muka dauki ibn abi shayba ya rawaito al-imam tirmidhi ya rawaito al-imam bazzar ya rawaito ibn hibban ya rawaito al-imam hakim ya rawaito al-imam bayhaqi ya rawaito ibn asakir ya rawaito ibn hisham duk sun kawo wannan abin da za mu karanto da wasu su baki daya akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu ya tafi garin Sham ga abin da ya faru mu dauki riwayar da Ibn Abi Shayba ya rawaita wanda Ima Bazzar ya rawaita sannan Tirmidhi ya rawaita Ibn Hibban Hakim Baihaqi sun rawaita daga isnadin Abdurrahman ibn Gazwan wanda suka dauko riwayan har zuwa labarin nan daga Abi Musa al-Ash'ari shi kuma daga babansa menene abin da ya tabbata mana an rawaita daga Abu Musa al-Ash'ari daga babansa ya ba da labari ya ce kharaj abu talib ila sham abu talib baban sayyidina ali ya fita zai je garin sham wa kharaja ma abu nabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ashiyakin min quraish tare da wasu dattijai na qurayshawa falamma ashrafu ala ar-rahib habatu fahallu rihalahum lokacin da suka zo wajen bashira ar-rahib mai ibada sai dukansu suka sauka suka saryar da sirrinsu suka ce bari su huta a wajen shi فخرج عليهم الراهب shi wannan bahira din sai yazo sai ya same su ya fito daga wajen da yake wa kanu qabla zalika yamurruna bihi fala yakhruju ilayhim wala yaltafit duk zuwan da larabawa suke yi daga garin makka domin su tafi sham dan fatauci idan sun zo bahira baya fitowa ya zo ya same su yana zaune ne a cikin sauma a yana ibada amma ranar kai suka ya fito ya zo ya same su saboda wani abin da ya gani ya gane gidansa ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ki ce musu lokacin suna warware siddansu sai shi ma ya zo yana yawo tsankaninsu ya yi nan ya yi nan har sai da ya zo sai ya rike hannun annabi muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi lokacin na kankan shekaru me yace manzo Allah yace hadha sayyidul alamin hadha rasul rabbil alamin hadha yab'athu Allah rahmatan lil alamin yace hadha sayyidul alamin wannan shine shugaban halitta hadha rasulun min rabbil alamin wannan shine annabin da Allah zai turo haza yab'asu Allahu rahmatan lil alamin wannan fa shine rahaman kankat wanda Allah subhanahu wataala zai turo wa halitta baki daya to bayan ya fada sai wasu tsofi suka taso suka ce a'a yaya haka ma ilmuka me ka sani akan ka zo kai ka rike shi ka ta bambadanci kana ta yawan shi yace wallahi innakum hina ashartum min al-aqba ku dinnan lokacin da kuka taso tun daga akaba lam yabqa shajarun wala hajarun illa kharra sajidan babu wani dutse da kuka wuce ko bishiya sai ya zo ya fadi a gaban annabi Muhammad su suna tafi amma su basu gani ba amma shi gashi yana ba su labari ba abin da ya faru sai ya fadi yana sujada wala yasjudani illa linabiyyin kuma ba su taba yin sujada ma wani ba sai annabi wannan kuma annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya ga musu yace wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah na san shi kuma yana da wani tambari na annabta a ƙasa daga faɗansa sannan kuma bayan ya faɗa kai sai ya koma sai ya ce bari in je muku abinci da ya je ya yi musu abinci shi bahira bayan ya dawo falan ma atahum bihi wa kana huwa fi rihatil ibn sai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma cikin tumakin da suke tare da su bahira bayan ya dawo da abinci sai ya zo sai da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a tare da su ba kala arsulu ilayhi sun taro sun tace a kar ku ci abincin nan ku tsaya ku kira mun wannan wanda nazo na yade shin annabi Muhammad bayan sun je fa aqbala sai annabi ya zo wa alayhi ghamamatun tuzillu manzon Allah yana zuwa a cikin rana ne amma girgije ne yake bin annabi na mai inuwa tana yin dabifi akan sayyidina rasulullahi wannan ruwaya shi ma yana da tsayi amma ga shi nan abin da ya tabbata bashirar rahib tun a wannan lokacin girgije yana bin annabi a sararin samaniya yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inuwa wannan kuma jahilin cewa yayi duk wanda yace girgije na yi wa manzon Allah inuwa dan yaye yaye ne dan bid'a ne jahili ne karya ne kai ne makaryaci kai ne jahili kai ne dan bid'a domin sayyidina Abdullahi ibn Abbas wanda an sani kanin annabi Muhammad sannan kuma mafi sanin ilimin tafsiri ne ku duba yadda ake cin mutuncin musulunci wa a irin wannan fa wai na fassara alqur'ani yanzu idan har irin wa'innan ga kotaran da suna fassara alqur'ani suna kuma kan mimbarin manzon Allah suna karyata annabi ka zaci an gaya maka cewa tafsirin qur'ani ta shanci ne dabanci ba haka bane to wannan abin da muke kara faɗi idan an je gaba za ku gani ba a iya nan bane ruwaya ya kara gaba ba wai iya girgije ne ke bin manzon Allah ba mala'iku suna bin annabi dukkaninsu suna yin inuwa wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wayannan mala'iku idan mun duba za mu duba ruwayan nan wanda an rawaita daga Abu Nu'aym al-Imam al-Bayhaqi da sun rawaita hadisi cewa tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi da mai saratul gulam wanda sai na Khadija ta dauki nauyin fatocin manzon Allah ya raka dan ya raka wato sai na sallallahu alaihi wasallam mai saratu babban dan kasuwan sai suna Khadija kafin a yi auren annabi sallallahu alaihi wasallam Khadija wannan tun kafin annabta amma mai sarautu daga cikin abin da ya zo da wajen suna Khadija sai kwadai tace summa aqbala qafila ila makka wa ma abu maisar maisaratu yana fadin cewa lokacin da suka dawo daga manzon Allah sallama maisaratu yake cewa idza kanat alhajaratu washtadda alharru yara malakain yuzillani idan ana tafiya da annabi a cikin inuwa sai rana ya fito yace da rana ya yi zafi kawai za ka ga mala'iku sun biyo shi suna jabibi suna tare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna bawa annabi sallallahu alaihi wasallama inuwa wannan idan mun ce za mu yi ta bin ruwaya ruwayoyi suna nan daban-daban to amma idan kun fahimta irin wayannan ruwayoyin akwai ruwayoyin da malamai sun ce ruwayan da'ifi ne amma ruwayoyin mafiya ingancin su dukkanin su mafiya yawanci sahihai ne akwai wanda za a samu rawi guda ɗaya cikin sa da'ifi ne saboda ya zo a ta hanyar khabari amma wanda suka zo ta hanyar ruwayar hadisi isnadin su jayyid ne isnad ne mai kyau bukhari ya rawaito muslim ya rawaito wanda gashi nan mun kawo ruwayan al-imam ibn khuzaima shi ma ya rawaito da ruwaya sahihi malamai sun kuma sun tabbatar da wannan hadisi to amma abin da yake gaba shine da yawa abin da ke rudan wa'inda suke jahilai jahilan kuma wanda suke masu kin annabi masu karyatin mu'jizar manzon Allah irin wannan tsageran wannan dakta jaki din babban abin da ke damun su shine wai su suna ganin da su tsarkake annabi ne manzon Allah bai kai ba ba su rago mutane shi su ne masoya manzon Allah wanda wannan da yawa idan ma sun kyakkyawan tunani ne zai kawo wannan amma na sani a yaƙini na wannan mutumin ya raina ma'aiki ne shi yasa kalmomin da ku na faɗi wai na ce in haka ne me yasa rana ta masa duka kalma wa manzon Allah ka faɗi wannan abu an gaya maka irin wannan kalmar wannan kalmar idan da a ce wannan na da iyaye ba zai iya sake wannan maganan ya faɗa wa ubansa ba ka ce wai babana ya je kasuwa ya dawo rana ta mai duka ka wannan kalma ne na raini ka gaya wa ubanka wannan magana to amma wanda bai da iyaye bai san kiman mutane ba ma balle san kiman manzon Allah saka wannan irin jakancin ba a yin shi a fannin ilimi tsageranci ka tsaya da ita a can kan dutse a can tashancinka amma idan har zo da najin manzon Allah to tsageranci ya kau a tsaya a yi abin da ya kamata a kuma yi cikin ladabi wasu daga cikin malamai wa'inda suna wahabiyancin da kaga suna ganin wannan suna tagafuli a kai amma babban abin da ya haurar da wannan hauragiyar wallahi na yi iya kokarin bidiya ne na ga ibnu taymiya shine farkon wanda ya fara irin wannan hauragiyar amma kafin mu je kansa yan uwa abu na farko anan shine su suna ganin kamar idan mun ce manzo Allah rana inuwa yana bin annabi wai an bambanta annabi da mutane sai haka ba su yadda a faɗa haka wa manzo Allah ba amma abin da zai babu mamaki yin fa girgije Allah yana sa a yi girgije ma wanda yake azzalimi girgije ya dinga jin azzalimi ma ba ma manzon Allah ba kuma kowa ya yadda mina minal ma'lumi bid darura in ka kare ta wannan ma ka kafirta domin ga ayatul alqur'ani Allah ya ga mana wa id qultum ya musa لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم السائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون كالله وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبنجد يا باب لابارين بنو إسرائيل أتشين سورة البقرة الله يكتوى من لوكتين سنزو شكتوى النبي موسى مو بابا إيماني لكيبا سيكانونا من الله قلوكم take Allah ya sa tsawa ta kama su duka suka faɗi suka mutu sannan Allah ya tada ransu bayan sun dawo Allah sai ce girgije ki musu inuwa wanda anan in ka duba tafasir zaka ga bayani sai da ɗauko tafsiri kusan tafsiri guda saba'in duk sun tabbatar da wa'innan mutanen banu isra'ila wanda suka saba wa annabi musa har allah ya iya fushi ya halaka su a take ya tashe su amma allah ya sa girgije ta bisa musu inuwa ashe ba wani kayan gabar bane in har girgije ta yi manzan allah ta masa inuwa ita girgizar ne ta ɗaukaka domin ta yi manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar alqur'ani idan mun kuma suratul a'rafi nan ma Allah subhanahu wataala ya ga mana wa zallalna alaihim algamama alaihim algamama wa anzalna alaihim almanna wassalwa Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum shi ma wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun wannan baya ga nan idan mun koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu gani in abin da zai ba ku mamaki za mu gani albani ya kawo a cikin attalikatul ihsan dai akan na al-imam tirmidhi wannan hadisin al-imam tirmidhi na dubu uku da ɗari biyar da takwas imamu turmuzi ya rawaita hadisi wanda yana cewa kana timra'atu fir'aun tu'azzabu bi shafsi matan fir'auna ana mata azaba da rana ne akan gasa ta a cikin rana fa idan sarafu anha idan suka zo suka kwantar da ita a rana suka yi filan da ita me yake faruwa azallat hal mala'ika mala'iku da su zo su kewaye ta su mata inuwa bi adni hata da kafaɗinsu wa kanat tara baita hafil janna wannan abin da ba ku mamaki abin da yasa na kawo inna a musulunci ba annabi bane kawai domin wani yana nan da yace to ya zai a ce haka ya faru da annabi shi ma an fara shigan masa da wannan kalaman jahili din a barka da Allah din to sai a go maka da wannan kai ma ka kamu da wannan cutar a ai Allah ya saba haka ga matan fir'auna matan fir'auna amma ana mata azaba kuma hadisi sahihi har an zo ana mata inuwa Allah ya turo mala'iku su buɗe fukafikin su ba girgije ba su yi mata inuwa idan da aiwa matan fir'auna ya kuke ganin annabi Muhammad tana da martabar da ya kai a kwatanta martabar da martaban annabi Muhammad tana da martabar da ya kai a kwatanta da martaban wani daga cikin sahabban manzon Allah wanda suke yardaddu da Allah ya yarda da su amma kuma kaki Allah ya mata wannan albarkan albarkatin imani da sai da manzon Allah to idan har wanda imani da annabi Musa zai samu wannan yaya kuke ce kuma da Musa balle kuma annabi shugaban Musa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma albani ya kawo wannan hadisin yace akhrajahu at-tabari yace wannan hadisin sahihi al-imam at-tabari ya rawaito wannan hadisin a cikin tafsirin sa mujallal 28 shafi na 110 sannan kuma ya kawo al-imam hakim shi ma ya rawaito mujallal na biyu shafi na 496 sannan kuma al-imam hakim da rawaito wannan hadisin yace sahihi ne akan shartin bukhari da muslim al-imam az-zahabi shi ma da ya zo na abu mamaki sai ce wannan hadisin sahihi amma abin da zai ba ku mamaki shi wa ibn taymiya da ta kama imamu zahabi idan mun je gaba imamu zahabi zai karyata nan manzon Allah amma ya zo kan na matan fir'auna yana ingantawa wanda wannan ciwo na kin annabi kin wallahi ko da yaya in ka yadda ka kamu da shi sai ya dinga bayyana a cikinka Allah ya sauke idan muka tafi ruwaya na gaba zai nuna mana ruwayan nan wanda shi ma na wanda aka rawaita daga Barra'u ibn Azib yana cewa أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف سورة الكهف وندق سين صحابان النبي با فا النبي با با ما إتكلم على فرعون دم با تو أصحابان من زن الله صلى الله عليه وسلم ما أن سامو وند إنوا ينا بيبيسا إنوا إنوا ينا بيبيسا نكركتي كما باكين من زن الله أنزو أنجا من زن الله النبي يتي حكي يتي فاروا أنا كرت القرآن با النبي صلى الله عليه وسلم بكوي ميه فارو رواية الرويتو الإمام الترمذي يا رويت أن حديثي كما يندل ما كرنتا الإمام الترمذي يا رويت أن حديثي عفوا وأن حديث لما كاو شي حديث من الدبراني وأن باشين وأن الإمام الترمذي رويتها با وأن ني وأن الإمام الترمذي يا رويت أن حديثي to wannan kuma za mu kawo shine akhbarna shuba an abi ishaq qal sami'tu al-barra yaqul yace naji barra yana cewa inna rajulan kana yaqra surat al-kahf wani a cikin sahabbai wanda ma ba a ma san shi ba yana karanta suratul kafi wa dabbatuhum wasaka ya daura dabban sa tana nan a daure ma'ana shi anan dai barra'u bi kawo waye bane fa ja'alat tanfiru ko sai ji dabban tana ta girgiza tana gudu duk da wani ruwayan an bayyana sunan wasu daga cikin sahabbai Allah ya taimake mu yace anan tara misla dubara aw al gamama kad gashiyatu ita wannan dabban sa dai daure sai ta ga girgije ya zo ya lullube wannan sahabi wannan abin sai ba ta kuro ta ta neman ta gudu فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سيزود هد وجم من زعل فذكر ذلك له يس يا رسول الله أبو ما ماكي جي إنا ذو إنا كرت القرآن كوي سينا دبا ناتنا تهجي بجي in daga kai daga girgije ne ya lullube ni ta ko ta ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikra ya fulan wani ka cigaba da karanta alqur'ani ba allanu bane tilka sakina unzilat inda alqur'ani aw lilqur'an manzo Allah ce wannan nutsuwa ne aka saukarwa ake saukarwa in ana karanta qur'ani girgije yana zuwa sauka in ana karanta qur'ani girgije yakan sauka dan alqur'ani ko kuma yakan sauka idan ana karanta alqur'ani wannan yan uwa ku duba ya faru ne ga wasu ba ma annabi Muhammad ba sahabin annabi kuma annabi sai ce in ana karanta qur'ani ma sakina din nan takan zo kamar girgije sai dai kai in baka ganta ba to ashe wannan mukami na wilaya ma mutum zai iya samun yana tafiya girgije yana bin shi dan yana karatun alqur'ani to abin da zamu je gaba shine abun mamaki ibn taymiyyah al-harrani da yazo kan wannan matsala wanda shi wannan jahili a bakka da Allah din nayi iya kokari na fahimta sai na fahimci yaro ne da wannan cutar ibn taymiya ta mamayar mu'jizan annabi sallama da ƙaryata su ne domin akwai littafin da ya ware babuka guda domin ƙaryata mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma bai ma karanta da ba domin in ka bibiya da ibn taymiya da dan gwamma gwamma dan ya tabbatar da wani shi kuma wannan korewa ya gaba ɗaya ce ƙarya ne bayan ga malaman musulunci sun tabbatar wanda suna nan daban-daban wanda mu'jizozin da waya wanda wannan Dr. Zaki din wato jahili a baka da Allah tsagira ya kawo su ya karyata a cikin wannan maganganun sa amma Allah da zamu bi ta daya bayan daya daki daki to matsalar da zai baku mamaki shine Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin littafin sa mai suna Al-Jawab sahih liman baddala din al-masih domin wannan matsalar da kuka da zaki yayi shi wannan jahili a baka da Allah din tsagira ya zo ne ya kawo wannan maganar domin ya da cewa Ibn Taymiyyah ya isa ya faɗi da abin da ya faɗa shi kuma ibn taymiya ma da usulubin da kawo ba haka shi da tazakin ya kawo ta ba me ya fada ibn taymiya yana fada cikin littafin sa al-jawab sahih liman baddala baddala din al-masih mujallad na shida shafi na 340 wanda darul asima as-saudiya suka wallafa wannan littafin matba'a na biyu ay dab'a tabi'i na biyu matba'an darul asima as-saudiya me suka ce ibn taymiya yana cewa wa kadhalika ma yanquluhu kathirun min ahli al-jahl wai da yawa abinda jahilai suke faɗi misla ma yaj'alunahu min mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wasallam misalin abubuwan da wai jahilai suke cewa mu'jizar manzon Allah ne aw ghairihi ko wani sa wala yujadu munqulan inda ahli ilmi yace da yawa abubuwan da aka da ake mu'jizar annabi ne yake ƙarya ne in ji ibn taymiya bal yakzibuna naqilahu ba a samu inda ahalin ilimi bi ahwalihi ba a samun abubuwan da ake ce mu'jizan nan ne a wajen masana ilimi da halayen annabi kuma hasali masu sanin tarihin annabi kare ta masu ke in ji ibn taymiya yace misla qawli kathirin min al-amma kaman da yawa abinda ammawa suke faɗi menene innal gamama kana yadulluhu sallallahu alaihi wasallam daima wai idan an ce girgije yana inuwa manzon Allah ibn taymiya ce wannan ammawa ne suke faɗi amma sai wani hikima sai ce da'iman amma sun ce ko ina ne annabi in yana tafiya girgije yana jin sa in ji ibn taymiya fa hadha la yujadu shay'un min kutubil muslimin al ma'rufa yace ko wani abu mai kama da girgije yana bin annabi da irin wannan ma'anar ba a samu a littafin musulmi gaba ɗaya ba wanda aka sani babu kwata kwata kun ga ya kore abin gaba ɗaya duk atan wahidatan ya kore ya ce ƙarya ne in ji ibn taymiya inda ulama'ihim a wajen malaman musulunci ba a taɓa rawaitowa ba a ce ga girgije yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa wala da kalahu alimun min ulama'ihim kai wani malami daga malaman musulunci ko kuma malaman ahwal na manzon Allah bai taɓa rawaito cewa girgije yana bin manzon Allah ta ko ta ina bal huwa kadhibun indahum ƙarya ne wannan magana in ji mun tabiya kaga shi ma jahili a makka da Allah da yazo sai ya ce wai ƙarya ne wannan magana yaye yaye in bid'a ne ƙarya ne in ji jahili a makka da Allah sai ke cewa in ji ibn tabiya take cewa in kana kathirun wa in kana kathirun minan nas yanqulu duk da yawan mutane suna rawaitowa su ce manzon Allah ya jirje yana masa inuwa wa inna ma nukila sai ya ce duk wannan maganganun ya ce da kun ga anan tukka da warwara can ya ce wala yujadu manqulan inda ahli ilmi bi ahwalihi bal yakzibuna naqilahu sai ke cewa mithlu qawli mithla qawli kathirin min al-amma da ya kawo sai ya sake cewa in ji mutumiya fa haza la yujadu fi shay'in min kutubil muslimina ko kadan daga cikin maganan girgije da Annabi sallama babu a musulmi bayan anan ya kore sai kuma ya sake yin gaba kuma sai ya tabbatar da magana sai yake cewa wa innama nukila amma abin da aka rawaito annal gamamata azallatu girgije ta taɓa yin inuwa ne wa manzon Allah lamma kana sagiran lokacin annabi na karami a nan wannan magana ibn taymiyan ba haka yake ba mun ka hadisin al-imam al-bukhari ba haka bane ba annabi na kankani bane don ya ce koyi abu ne ila shami tadira lokacin da manzo Allah ya tafi sham shi da dan uwansa wato sayyidina abi talib babban sa wai yace wannan ne kawai ya tabbata an rawaita to shi idan ma ibn taymiya ya dade ta a'a ibn taymiya sai yake cewa فقدم مع أمه إلى الشام تاجرا ورآه بشيرا راهب وما هذا فهذا لا يجزم بصحته يتكي magana ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi a shafin girgijiya masa inuwa yace wannan ma bai inganta ba ba wani magana ne da yake nuna ingancin sa wannan kudu wannan magana fa ibn taniya ne fa yake bin wannan magana a farkon maganar sa yace kwata kwata jahilai ne suke rawaito cewa girgije yana manzon Allah inuwa koyaushe sannan ya kara gaba yace ba a samu ko da ma ɗan kaɗan ne a ce an girgije ya yi wa manzon Allah inuwa ba a littafi in dai littafin musulunci ne yace kai malamai ƙaryatawa suke yi kai wanda suka san halin annabi su rawaitowa ba sai ya sake kuma murna magana sai ce sai dai ana rawaitan cewa girgijen kuma na yi wa manzon Allah inuwa amma lokacin na yaro ne sannan kuma sai ce wannan maganar ma da aka rawaito din shi ma ba ingantaccen magana ba ne ma'ana dai tufka da warwara ne da kungobe baya da kuma ra'iha na inkarin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne jahili abaka da Allah ya je dauko wannan maganar sai yake bada fatawa ma ƴan uwansa da kuma wa'inda ba su gane gaskiya ba sako yake kai musu a yanzu to amma abin da za ku fahimta anan shine ibnu taymiya ya nuna a dingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta girgije wai wannan yana daga cikin guluwi na daga cikin jahilci amma kuma abin da za ku mamaki zai kuma koma yana dingina ma wani kuma daga cikin sahabban annabi Muhammad wanda Amr ibn Uqba Amr ibn Uqba din nan ibn Taymiyyah kuma zai dinga rawaitowa abin mamaki yayi inkarin na annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma zai dinga zuwa ya rawaito mu duba al-majmu'ul fatawa na ibn Taymiyyah mujallad na 11 shafi na 181 ya bude babu mai suna باب كرامات حصلت للصحابة والتابعين والصالحين بابي نكراموني وند تفاروا صحابي da tabi'ai da wasu daga cikin manyan bayan Allah abinda ibn Sina yake cewa wa kana uqbatu ibn uqbatu wa kana amr ibn uqba ibn farqat wai akwai wani sahabi da ake ce mishi amr ibn uqba ibn farqat me ibn Sina yace yusalli yawman fi shiddati al-harbi ya tashi ya ce Allahu akbar zai salla a tsananin zafin rana fa zallatuhu gamamatu sai kawai girgije ta zo ta lullube shi gaba gida in ji min taniya ka kare ta manzo Allah ka ce ƙarya ne ka ce jahilai ne za su faɗa wa annabi kai anan ibnu taniya kai jahili ne ka ga mu wannan sahabi to wannan maganganun da ake yi wato abubuwa ne wanda za ku kai shi mutum kato amma bai san shi kato bane gundume bai san shi gundume bane yanzu ya kamata dan Allah kamar ibn tanya da ake ganin sa malami ne ya karyata cewa mu'jizan dan gashi kuma na bukhari wanda kuma idan kai magana ta baka a alamun nas bil qur'ani ko kuma alamun nas bil kitabi was sunna amma kuma gashi bai iya tuna hararo hadisin a cikin bukhari ba bai hararo ta a muslim ba muttafaqun ala sihhatiha ga al-imam ibn khuzaimah ya tabbatar ga imam hakim imam al-baihaqi al-bazzar ga sunan ibn asakir duk sun ka kawo ruwayoyin nan amma ibn taymiya da iya kawo ba saboda yana so ya kai kushe da hari ga wannan mu'jizar ta annabi muhammad wanda la ya laitahu da ya san cewa wannan mu'jizar ma mu a wajen mu girgizan ne ya daukaka da annabi ba wai annabi ne ya daukaka dan girgiza ya mai inuwa amma abu da nan gaba da mu je gaba shine ibn taymiya bayan ya kawo yace amru ibn ukba ibn farkat yana sallah a cikin zafin rana sai ga girgiza ya zo ya lullube shi masa inuwa wannan a faɗe ta a matsayin karaman sahabi ne amma kuma kar a yadda a faɗe ta a matsayin mu'jizar manzon Allah kar a faɗe ta a matsayin mu'jizar manzon Allah amma a faɗe ta a matsayin karaman sahabi in ji ibn taymiya to wai mu dan baki ibn taymiya sai yake cewa wa kana subu yahmihi wa huwa yar'ari ka aba ashabi yace kai wannan amro ibn uqba ibn farkat din idan ya tsaya yana kiwo yace dabbobi ne ya fito yana kiwo fa ya kiwon su shanu su rago ibn taymiya yace kuraye ne da damisa da zaki suke zuwa su lullube wannan sahabin suna taya shi yiwu amma in ka faɗa kakan manzan Allah yau ta ce maka ina hujja to wannan jahili a baka da Allah barka shi maganganun da ibn tabi'a ya zo ya kawo sai ya gara faɗin ta a cikin alfurqan littafin sa mujallal na farko shafi na 165 inji ibn tabi'a ya sake cewa ya sake kawo wannan kissa na amru ibn uqba ibn farqat ya sake tabbatarwa ya ce shi girgije ne yana bin sa amma yadda zamu gane cewa kiyayyan nan ta annabi da inkarin mu'jizan annabi ta jarsa na aliyu sai ibn tabiya da yazo wani babi fadl abi bakr as-siddiq mujallad na 13 shafi na dubu daya eh shafi na dubu daya na 241 sai ibn tabiya yake cewa wa min ar-rawafid man yaz'umu anna aliyan fi as-sahabi fa idha azallatu sahabatu qalu assalamu alayka ya abul hasan wannan maganar ne jahili a bakkan Allah ya je dauko shi kuma sai canza wai daga cikin hawarijawa rawafid kai yan shi'a suna gulubi ce sai na ali yana cikin girgije idan suka girgije musu ido ya ce to wannan girgije imam ali ne yazo da kansa sai ce assalamu alayka ya hasan to amma ala yi halin kawai dai babu alakar wannan maganan da wancan maganan kawai kokari ne na sai an dauko an rubuta mukamin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to anan idan zan ga mana gaskiya shine wannan matsala tana da fadin gaske albani ya jiyo ibn taymiya da imam zahabi ya musu zabga da bulala wanda ya zo ya bi su akan matsalar nan na a ce wannan mu'jizar manzan Allah ba ta tabbata ba albani ya ce wannan maganin ba haka yake ba mu'jizar nan ta tabbata domin da ibn tani ya gama wannan maganganun al-imam az-zahabi da ya zo ya kawo hadisin da muka kawo a baya hadisin nan na wato bahirar rahib sai al-imam az-zahabi sai ya ce hadisin wannan hadisin da'ifi ne wa ba'dahu ba'd sai ta wannan shashin ma hadisin ma ƙarya ne shi al-Imam Zahabi wannan shi ma Zahabi wannan makarantar Ibn Taymiyyah ne ta shafe shi har ya kai da yake karetawa shi kuma zahiri ya bakka da Allah mai alfahari da tunkawo dan tasha sai ta cewa a ai wannan ƙarya ne to wannan ƙaryar da kake faɗi da Allah ya kwa ku fahimce ni ba ni ne farkon wanda na biyo wannan matsalar na tabbatar da abin da ke kan gaskiya ba albani nasir bin albani wanda ba shi da malami wanda kuma an san shi da cewa yana iya kokarin duk abin da ya tabbata na nuna gwargwaron darajar ma'aikisa sallama shi ma na rushewa amma a nan sai da ya ga kai ya ce wannan rashin mutuncin ya yi yawa zahabi abin da kai a nan bai kamata ba ibn taymiya ne kawai ya bi domin zahabi ya kamata ilimin zahabi da sanin sana hadisi da kibrar da yake da shi ya kamata a ce zahabi ya gane ibn taymiya kawai kwabaye na'am
to kamar yadda yan uwa muna kan jawabi amma afwan network ya datse mu ina ga za mu ba da lokaci na amsa tambaya kafin nan insha Allah in mun fito a karatu na gaba da ke matsala ce suna nan da yawa kuma wannan din ba mu gama ba da mu zo mu karanta dambarwar ibn taymiya da shi albani duk da muna nuna bambancin yadda dakta jaki kuma shi jahili a barka da Allah na dutsen tanshi ya nuna ya bambanta da fatawar shi albanin kansa da fatawar ibn taymiya din da kuma sauran malaman musulunci abin da zamu duba a irin wannan shine kamar yadda kun ga dukkanin farawan karatun mu har zuwa yanzu matsala ce wacce ta shafi martabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yana ƙaryata abin da ya tabbata cewa girgije yayi inuwa manzon Allah to amma idan suka tashi ƙaryata sai ai wani hikima ce a ce ai in an ce yana yau annabi Muhammadu koyaushe ne shi muke karyatawa to ka tabbatar da cewa na masa kafin mu san cewa ka karyata ne amma kun ga yadda za ku gane ibn taymiya a nasa da ya gaba kon baya da ya zo da ya zo sai ya ce girgije yana yi wa manzon Allah sallallahu inuwa ne wato kuma a lokacin annabi na yaro bayan manzon Allah sallallahu kuma ya girma sai kuma inuwan ya masa sai ce amma so ɗayan ma da yayi din a lokacin zuwa sham ne ya ce kuma wannan so ɗayan ma injiniyan tanya sai ce ba za a gaskata ba ba sahihin magana ba ne saka kamar yadda mun saka namban wayar kira mun saka namban wayar kira za mu iya ba da dama wa masu kiran waya duk da cewa karatun mun ya katse mun samu mun gama ba ko kuma muna ga yi addu'a zuwa kamar karatun mu na gaba insha Allah sai mu sake samun lokaci gobe mu saka domin ci gaba da biya wannan topic din namu kasancewar wato dare ya danyi Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace wanda suka yi ta kira da Allah su yi haƙuri kasancewar ba mu samu mun kai ga zacin yadda muke so mu tsaya ba amma Allah da gobe za mu saka lokaci ko kuma wani lokacin da muka dan sake samun dama in ba mu fita maudidi ba mu ci gaba da biya wannan bincike game da wannan matsalar da dambarwan albani da ibn taimiyya da zahabi game da wannan matsala da kuma malaman musulunci wanda suka tabbatar ga ɗaya daga cikin uwa yana kira na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam
Fadilatu Sheikh barka da haka.
almajiri barka mu baki daya Ina kallon karatun da ake yanzu kuma na ga ya tsaya can.
eh karatu ya dawo ana kai yanzu haka ana jinka tambaya ana jinka Ok, to ni tambaya ne kuma ta'alibi ne kaɗan.
to bismillah kofa bude ki A shi wannan mutum ya karyata hadisai waɗanda suke ingantattu a wajen malaman hadisi, Na'am.
waɗanda kuma malaman hadisin hujjoji ne a duniyar ilimin hadisi wannan gaskiya ne kowanne ɓangare.
Mhm.
yauwa ya karyata wannan to shin yaya matsayin mutumin da ya karyata irin wannan hadisin Mhm.
zai tsaya a jahili ne kadai kenan koko a matsayin ya karyata manzon Allah sallallahu tunda hadisi ne ingantacce malaman hadisi na kowanne bangare sun yarda da ingancin sa ga riwayoyi na Bukhari Muslim Ibn Khuzaima da sauran malaman hadisi wanda duka ka kawo su kuma mun bibiya mun ga hakan ne wannan gaskiya ne
to saboda haka a ni abin da ni fahimta na ya bani ina ganin dama a sun gadi karya ta hadisi ingantacce a wajen ibnu taymiya so da yawa hadisai ingantattu masu nuna darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ahlul baitin manzon Allah eh, ibnu taymiya zai karyata su musamman a cikin littafinsa da yarwa wannan ibnu mufashkir raddi ne ya alhilli ba
yawwa duka mun ga wannan to dama sun gadi wannan kuma duk wanda zai yi adalci ya san cewa babu inda suke tada jijiyoyin wuya sai idan ana kokarin nuna martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne duk wanda zai adalci ya san wannan saboda haka masu sauraron mu su yi mana adalci su tabbatar da cewa wannan mutumin ya karyata hadisi ingantacce wanda ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu Wannan alaihi wasallam gaskiya ne.
su yi masa hukunci amma babu maganan jahilci dan ya sani dan sun gadi kin ne
Wa- wannan kana kana ga ya sani
eh to ai abu ne bulugul wanda maram yake ma bai aukuwa.
karanta ba fa bulugul maram ma bai karanta ba balle bukhari babban littafi ne fa
to zai yi wa jahilcin ne ni kuma na dauka kiyayya ce kawai eh a shi akwai kiyayyar in ka kula ai yayi magana na makiya din amma kuma da jahilci a ciki Ka- yasa ja- jahili ne ya abashi da Allah to shi kenan
shi yasa wato yasa muka yi wa karatun suna jahili a barka da Allah domin tabbas jahilin ne gaskiya kan kuma ja- kuma jaha- ja- jahalun murakkabun mu'akkafun jahalin mu'akkafun eh eh zahiri haka ne eh, wannan gaskiya ne wannan to wasu gaskiya ne in ne na san ba gane ni ba Suleiman ba sun lube daga Adamawa Masha Allah sai dai Suleiman, masha Allah. Mun gode da wannan jawabinka, Allah ya saka alkhairi. Ah, To, to, to kafin mu yi ta'aliki bari mu je kira na na gaba, Allah ya saka ma Suleiman, Allah ya saka kai. Na'am. Ass- Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, kiran ya fita. Wa alaikum salam. Na'am, wa ke kira? Wa ke magana? Assalamu alaikum. Muna program ne wa ke magana?
Muhammad Amin
Na'am, to masha Allah, muna saurara. Tambaya tambaya ko kuma ta'aliki, tambaya ko ta'aliki.
Taliki ne Na- Na'am.
mai magana Muhammad Amin Mhm.
daga Yobe Masha Allah.
wato muna jin matuɗan daɗin wannan karatu Mhm.
muna kuma gode ma Allah da ake haskawa musulmai Mhm.
sabili da akwai shaidanu kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin mutane Mhm.
wanda ba su son wani abu dukun abu ya danganta da haske wa manzon Allah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam.
wasallam Na'am.
sai a disar da shi Mhm.
malamai sun gaya mana wanda suka samu ilimi na tsoron Allah cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ganin sa kala biyu ne akwai ganin sa na muminai wanda Allah ya sa masu rabu ne da duniya da lahira wannan idan sun gan shi sun ga haske kamar yadda Allah ya gaya mana cewa annabi ne wanda aka aiko shi da haske akwai kuma gani irin na munafukai kafirai irin su abu lahab da makamantansu na fahimta wannan sun ga watan maraya ne na gidan abi dalib Allah ya tsare mu da wannan ganin sun ga watan watan muhammadu ne wanda yake makiyayi a'udhu billahi sun ga muhammadu ne wanda yake watan dan wanda ba shi da gata so koyaushe wannan gani ne wanda duk wani hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai nuna musu ba so muna son malamai su ci gaba da haska mana hanya akan wannan ba don komai ba domin mu ƙara samun imani kuma watan a nutsar da zukatan waɗanda suka yi imani din wannan gaskiya ya ne zadu imanin ma imanihim insha Allah kuma wannan hujjoji sun yi kyau kuma Allah ya ƙara taimako Allah Ubangiji kuma watan ya sa saƙon ya isa inda yake to mun gode sosai mun gode sosai malam Muhammad Lamin mun gode sosai Allah ya saka alkhairi tashi lafiya.
to masha Allah na'am ga kira na gaba eh assalamu alaikum assalamu alaikum wa ke tare da mu
kuna magana da sa'adu
eh assalamu alaikum ya fita Assalamu su ne alaikum salam barka malam yawa dai barka barka zuka barka da kokari ya kokari
yawa muna sauraron ka wa ke magana suna daga inda kake kira yawa sa'adu ne daga kwatano masha Allah malam sa'adu ya kwatano
lafiya kalau malam ya harkoki ya almajirai alhamdulillah mu ne almajirai
ya kokari to Allah ya ba mu kokari
Allah ubangiji ya taimaka malam Allah ya bada sa kan kokarin da ake amin malam sa'adu amin akwai tambaya ne ko kun kira ne a ba tambaya kasancewa ban saurara karatun ba eh to to to ba komai Allah baka iko ka samu ka saurara amin ya eh Allah ba da taimaka iko malam Allah ba da iko masha Allah yawa dai. assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Yawwa, na ji duk maganin da ka yi.
wa ke magana ne me sunanka
Ya kamata ka dinga tuna tarihi ba kan abin da kake faɗa.
wa ke magana me sunanka ko ba musulmi bane kai assalamu alaikum Alaikar salam, kana magana da Muhammadu.
sallallahu alaihi ala muhammad wa alihi wa sallam
Yawwa.
Muhammad daga ina sunanka daga ina ko eh
Na'am, daga daga angon Kodi.
daga Kobi masha Allah to maganar sun ya gagara magana halabai da abin da ya ce ni salamu alaikum na wake magana me ke- me ya sunan malam ko akwai tam- wani tambaya malam yake da shi
Na'am.
wake magana
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wake magana
Abubakar
daga ina malam bakar
daga jihar Katsina.
Masha Allah Malam Bakar. Akwai tambaya ko taliki?
Masha Allah muka wa fata alheri zan yi da fatan kuma Allah wani ya tare da kuma.
To Allah ya yarda Allahumma amin Allahumma amin mun gode mun gode Na'am.
mun gode mun gode.
To masha Allah.
Yawa masha Allah. yawa. To ƴan uwa suna ta dai kira dai muna sauraron abin da suke faɗi. Ah, kamar yadda mai kiran farko ya ya kira ya jawabi maganarsa ya yi ma'ana.
Na'am.
Eh, to ka sauka akwai wasu suna kira, sai ka sauka akwai wasu wanda suke kira. Eh.
Ba a ji mace.
to mun gode A, akwai wanda ya yi magana na farko ya tambayi menene hukuncin da eh, shi wannan jahili a bakka da Allah to abin da ya sa maka mata suna da jahili a barka da Allah din kenan kasancewar wato duk hukuncin da zaka yi ma wanda ya soki manzan Allah yake Assalamu maganganu alaikum.
to baka da abin da zaka gaya masa shi ta maka jahili a barka da Allah zamu barka da Allah wa alaikum salam akramak Allah shehi na ya mulaya amin wa akramakum amin wa ya ya akramakum ya mulana اللهم امين واياكم Allah Allah ya kara ilimi da basira da daraja اللهم امين واياكم اللهم امين ya mulana muna godiya sosai da karatukan da aka yi kuma warware abubuwan da aka yi wannan na tashan abin nan din nan da yake yi lallai jahili abaka da tun tun tun ba yau ba tun ba yau ba ya jima wannan tashan cin nashi yana yi amma da yake amma da yake malamai suna jin shi yana suna so su bari ya kara inda zai karfi sai zai kare amma ga shi nan ah, maulana hujjatul islam da kuma sayyidan sayyidi ah, ahmad ah, ah, tijani abul fatahi da kuma malamai manya-manya waɗanda ga shi nan suna kiran su suna neman su ruwa da ajallo amma ga shi nan suna guduwa wannan gaskiya ne akan su zo su su karbi malamin su waɗanda suke bi a ce malamin su wanda suke takama da shi ma sun ka- sun yi abin nan sun gagara balle a ce a girmama manzon Allah kuma a zo ka kai ka zo ka ka kaskantar da manzon Allah kaga wannan wannan wannan tashan a ce ciki wannan wallahi tashan a ciki kuma kawai wai kuma jahili ne kawai kuma wai a bakin ka ka zo ka fi- ka ce wai kana son manzon Allah wani irin son manzon Allah guda ɗaya ne a ɗan iya wulana sai ya son manzon Allah guda ɗaya ne duk wanda kaga yana zikiri yana la ilaha illallah yana hailala yana salati shi ne son manzon Allah ba wani son manzon Allah manzon Allah son shi ba a bai- ba a boye shi Mm, wannan ba ko ta koyi ina aha yanzu misali misali kadan abin da zamu bayar idan ma akwai misalin da zamu bayar yanzu kai musulmi a ce ma musulmi kai musulmi ne ko kafir ne akwai akwai abin abin nan buya ne a ciki to ba ma bayyana ba ba ma buya san manzon Allah ba ba za mu goyewa kowa ba ko a ina molidi kuma da- kamar kamar abin nan ne mm, ana sawa fetur abin nan wuta fetur ne haka kowane shekara karuwa yake yi eh insha Allah ah, mun gode sosai wannan jawabin ka yayi daɗi mun gode sosai Eh.
sai dai ba mu tambayi daga ina bane sai ji daga ina ne a eh, Ibrahim Ibrahim ne amma dan Maiduguri asali dan Maiduguri amma ina zaune a Lagos So, amma alhamdulillah.
hujjatul Islam ne ah masha Allah masha Allah eh almajin hujjatul Islam ne Sheikh Shatima ah masha Allah to mun gode Eh, mun gode kuma ana gode ya Mun gode, mola.
Allah ta Masha ka Allah.
kare mun Amin gode ya rabbi mun Allah.
gode eh to mun ji daɗi da wannan kira na Malam Ibrahim da dukkanin yan uwa da su kira Eh, assalamu alaikum alaikum salam akramakallahu barka da waraka amin wa akramakum akramakum Allah daga ina ake kira suna daga inda ake kira to alhamdulillah daga gombe ne ake kira ah masha Allah
madallah alhamdulillah madallah barka Allah ya sanya alkhairi sai dai baka faɗi suna ba Eh, sunana Muhammad Mahmud masha Allah malam Muhammad Mahmud akwai tambaya ko kuma taliki ito wato zan dan yi sharhin wani abu ne kaɗan gaskiya na'am
to wannan maudu'i da kake tattaunawa kai gaskiya game da wannan mutumi abu ɗaya da nake so mu faɗa shi ne wannan mutumin mutane sun manta da shi ne aboki gaskiya ne akwai lokacin da ya yi wani magana wanda ina tare da wanda shi ya ji maganan da ya faɗa a gidan rediyo a lokacin muna gona muna aiki la hawla wala quwwata illa billah ni ban ji da kaina ba amma da shi wanda ya ji ya tabbatar ya rantsu ya ce wannan maganan da ya faɗa yau shekara ya kai ashirin mutane sun manta da wannan magana mm
cewa shi baya ma bukatan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la hawla wala quwwata illa billah ya Allah.
domin ka ji ana neman ceto to dama an shiga wani yanayi ne ake neman ceto mm to saboda haka shi cewa yake ma ai sai ta ɓaci ne ha ake neman ceton annabi saboda haka shi baya ma bukatan wani ceto in ba ta ɓaci ba dan dan tasha kenan dan tasha to kaga wannan duk wanda ya yi wannan magana kaga kuwa ya samu jahilci mm jahilci ban san irin jahilcin da zan kwatanta shi da shi ba domin kusan wanda yake ba musulmi ba ma ai yana cikin alfarman manzon Allah ne ko sai kuwa har dabbobi har domin ita dabbobi kanta tsayi wanda za a yi a kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kirari wa Allah shi ma ceto ne wanda ba musulmi ba ma ya samu ceto mm a wannan lokaci har Allah ya kula mutane to amma shi ya ce baya bukatar ceto la hawla to amma wala dai quwwata illa billah a karamakalla wannan tsohon magana ne mutane sun manta ne a mu aboci ba mu manta mu ai abubuwa da yawa mun sani akan shi ba mu manta ba to ka gani har yanzu baka ji sunan shi Idris dutsen tanshi bane Allah ya saka muku da alkhairi ya ya dutsen tanshin muka tsaya da ke ba mu san sauran ba Allah ya taimaka Haji Allah ya eh saka.
aboci ba mu manta ba wallahi muna sane ai ba bara mu manta lokutan da muka dinga zuwa muna raddi akan ceton manzon Allah ba bara mu manta ba eh ba za mu manta ba Ya faɗa ya ce shi ba ya bukatar ceton ai wai kalmomin sun yi yawa Allah kawai saboda amma dai yanzu mun yi dauki gwagwarmayar albarka annabi dai duk jahilcin da yake akan manzo Allah nan wannan episode ne zamu mai wannan mun masa daya to in Allah da kuma da mu yi kokari duk sati in mun samu dama mu bibi abubuwan da ya faɗa na batanci ko shi ko abokansa duk zamu zo mu warware su insha Allah to Allah ya saka da eh alkhairi.
Allah ya Wadanda.
eh mun gode insha Allah to kun ga irin wayannan munanan kalaman ne shi da ke mayi ne yana da tanya ya manta to akwai masoya annabi suna rike da shi da wannan munanan maganganun sa Allah sauke assalamu alaikum assalamu alaikum To wannan ya so kake assalamu alaikum to ka saki kira ba ma jinka ka saki kira bari mu dauki wannan assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam akram kallah daga ina wa ke suna daga ina
Sayyidi suna na Bashir Awal. Ina Masha Allah.
kiran ku daga Katsina State.
masha Allah sai dai bashir masha Allah Sallama local government. Na ce mun kira mai godiya ne Allah ya taimaki Nasiru Sunna.
Al- Allahumma amin wa iyyakum Allahumma ij'alna min nafsina Da Allah wani kola da ya sauka yanzu kafin wannan na ji ya ce wai dan dutsen ta shi wai yana cikin wanda hujjatul Islam ke nema ya zauna. Da Allah ba ya ciki. Kai ah matsayin ya zauna ba.
ah to ai duk wanda kaga hujjatul islam ne zauna da shi in shakka timu da zauna da wani ai sai sai- sai mun ce eh To Yawwa. Amma wani- shi ba ya cikin ma wanda hujjatul ah wannan wannan wannan ko mu bara mu zauna da shi mu zauna cije mu yawwa yawwa sai ri dama shi ne muke roƙo Ah, ah, Allah ya wannan- kai matsayin ma a kanka wannan jahili a bakka da Allah in in kaga mun zo da shi sai a- sai a waje daya in hukuma ne ta kira kamar yadda aka taɓa masa tsiye ta tara mu to za mu zauna da shi ko na cin kashi ne za mu zauna da shi eh Allah ya to saka a alkhairi.
zauna da shi wai a bata a daure igiya a daura kaya ko a bata igiya in hukuma ta kira har yau in hukuma ta kira za mu je za mu je mu zauna da shi eh har yau muna godiya Allah ya saka Allah ya muku da saka alheri, alkhairi.
Allah ya saka muku.
Allah ya wai saka.
Hausawa da suka ce shure shure baya hana mutuwa eh to mutuwar su ta zo insha Allah su dena su yi hakuri eh, eh, mu- mutuwar akidar su ba insha Allah Allah ya saka alkhairi to shi yasa ka san mutumin da yake ta shure shure bai hana shi ya mutu wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne shi duk suke yin yanzu aka raba kalla da haka komai sai sun kamo sun raruma dan su ce za su kai ba kuma za su hana su mutuwa ba insha Allah sai yi To Allah ya saka alkhairi. Allah ya saka Hujja alkhairi.
dai ba za ta kare ba muna nan amma duk abubuwan da za su yi na zagi wannan ba ruwanmu da su su yi ta yi wannan gaskiya ne wannan gaskiya Allah ya saka da alheri Allah ya jagoranci Allah ya muku jagoranci Allah ya muku jagoranci muna bara addu'a ku sayyidi to da mu da ku Allah wanda baki kuke daya gana muna roƙo Allah ya kara muna roƙon al'umma yan uwa musulmi Allah ya ba mu zaman lafiya a yankin mu da Allah ya kasan mu kare baki ku da amin jazakumullahu khair amin jazakumullahu khair na'am assalamu alaikum
alaikum salam na'am akramakumullah Allah ya gafarta mana amin wai Allah ya gafarta mana baki daya daga ina ake kira suna da kuma yanda ake kira
eh daga nan gaisuwa masha Allah
Allah ya gafarta mana da wannan alkira na'am
ina kira ina godiya ne ga game da wannan kokari da ake yi to Allah ya karba Allah ya saka da mana Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin wa iyyakum wannan mutum da yake mutane wannan abubuwa Allah mana magani amin amin amin amin Allah ne mana Allah mana magani mun gode mun gode da wannan addu'a Allahumma kfit amin Allahumma amin amin Allahumma amin amin na'am ne kira daga ina wani gari Hmm. suna da yadda ake kira suna da yadda ake kira
Muna kira ne daga Lagos.
masha Allah suna fa
Alhamdulillah muna gaisuwa malam.
to muna amsawa muna amsawa
Alhamdulillah muna jin daɗin ah, ah, ka- kasancewa tare da ku.
to Allah ya faranta mana duka
Allahumma amin, Allahumma amin.
Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin Gaisuwa gaisuwa ne na ina so yi ma malam.
to mun gode mun gode sosai Ina sannan sannan.
Ya bari.
Ina jin daɗin kasancewa tare da ku insha Allah.
to mun gode mun gode gode Allah ya mana jagora.
amin wa iyakum amin wa iyakum Masha Allah. Alhamdulillah.
masha Allah
Ah.
to kira na gaba assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
na'am wa- daga ina kuma suna da- daga ina Ahmadiyya Funtuwa.
masha Allah sai da yamas
Ya gajiya kokari.
alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da kari ina kira daga nan Funtuwa.
masha Allah sai da yamas mun yi murna wallahi mun yi murna sosai
Wannan mutum ai kawai dai lokaci a gida.
gaskiya ne
Ma idan aka kula da yadda rayuwan shi kashe irin yadda Allah ya canza kamannin shi kwata babu wani haƙƙin imani a cikin ko kaɗan wallahi wannan kadai ya ishi bala'i kawai da yana gani ne amma da shi ne tare da shi.
wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne don haka kawai wannan shirin da yake zo da kawai ake kira amma wannan tana Allah ya riga ya zama wani gaggawa shi la haula wala quwwata illa billah
Allah ya saka muku da alheri mun gode sai da yamas mun gode mun gode sosai Allah ya saka shiri mun gode to wannan iya iya a ce wayannan bayin Allah suna ma addu'a mummuna akan annabi ai ka gama lalacewa Allah sauke assalamu alaikum suna daga ina ke kira
Ɗaiɗi suna Salisu Muhammad Musa daga garin Fatasko.
Masha Allah, Masha Allah,
Eh, eh, jiya.
Masha Allah ban salisu ya fataskun.
Alhamdulillah ya Hadi ya yaƙi shi Ga munan dai, ga munan.
Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa da Albarkan imanin annabi, shi.
albarkan manzo Allah.
Allah ya ji shi wa don Musa ta fa bala.
Amin albarkan manzo Allah. Amin Allah ya saka albarkan.
shi kun gama da manyan ƙwarin kun gama da ƙananan duka.
Wane mutum, wane mutum.
Shauran shan wutar ku tuka kan wancan yaron na hotoro.
Wane ne, wane ne a hoton?
wancan wancan wancan baffa hotoro baffa hotoro da kwanaki yake magana yake magana akan littafin shehu
To, amma ban ban sani ba ma ka ɗau wannan lamban ka gwada tura min in gani in malami ne sai mu bi shi.
eh gaskiya ba malami ba ne Lallai a- ba malami bane.
ba malami ba ne A muna da almajirai dama da shi da su.
ita ba kowai na ga dama bar haku yana ta A fama insha da Allah dama da shi muna da almajirai dama da shi da su.
shi mun gode shi Allah إن kara شاء الله mana إن الله إن شاء الله أي shi Allah لا شيء الحمد لله السلام عليكم suna daga yadda ake magana
yawa Muhammad bin Yaji Nera ne yake magana daga nan cikin birnin Kano.
masha Allah malam Muhammad Biliya
Yawa
to malam Muhammad Biliya ina ga zai sa kuɗi kafin ya sa kira Allah ya kiyaye gaba wato to ga kira na gaba Assalamu alaikum.
alaikum salam
Assalamu alaikum.
hello Yawa suna daga inda ake kira malam.
assalamu alaikum Wa alaikas salam suna daga inda ake kira.
eh kana magana da Abubakar ne daga Jos Masha Allah malam Bakar.
to eh, muna na- na gaida malam Muna godiya malam Bakar muna gaida mutum jos baki daya.
to Allah Allah ya ba mu sa Amin mun Allah.
gode. Amin mun gode.
yawa a gaida malam Amin mun gode masha Allah. To- To wannan maganan da dan uwa ya yi magana game da hukuncin shi jahili a bakka da Allah eh dan jira- dan jira ka dan kola kola dan jira ka dan to wannan hukuncin da yayi to dama shi hukuncin sa ga Allah dan jahili dama akan bar shi da Allah ne eh na'am assalamu alaikum suna daga yanda ake kira Harkar ta kashe nazir Adamu ga kafa a balera.
almajiri
Allah ya ƙara lafiya shi.
amin wa iyakum amin wa iyakum Ana magana da masu masoyin ka Mansur ne daga Bobi Adamawa State.
Allahu akbar masha Allah sai Mansur masha Allah Na gajiya ya ce, mun gode alhamdulillah ba a gaji ba tukunna da dan sauran shekaru ya kokari ya son ma'aiki.
alhamdulillah Allah kara mana Allah ban mu da annabi Wallahi ya karmakalla waɗannan mutanen. Duk masoyin annabi don har yana hawa social media yana jin su. Wallahi bakin ciki zai nemi kashe shi.
la hawla wala quwwata illa billah saboda waɗannan mutanen duk abun da ya shafi janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ganin darajarsa kusa kusa ka gani ko suna sake harshe ne akan annabi da kasan akwai wani abun da annabi ya ci musu ba sa son shi kusa kusa karba kallahu wallahi musamman jahili jahili abakar Allah musamman jahili abakar Allah wa akar magana ka duba fa dabba hotoron nan kwanaki da ya ɗauki yabon ibn taymiya da ake yi hello na'am ina jin ka ita ai shi kaman kaman shi Sheikh Abdul Wahab Hotoro da ake magana shi Sheikh- shi babba hotoro ne wani wani gajere da ana ganin ka kaga fifa mafi annabi nan
to ai ai abubuwan sun ne in Allah ya kwanaki yarda ba da ya ɗauki yadda ake yabon ibn taymiya in kaga yadda yake karantawa yana fara'a Inna yana lillahi wa inna son ilaihi jami'a mai tafin baiwa mai kyauta baya tsoron kyauta La hawla wa la quwwata illa billah.
amma idan da diwa ne shoyi ibrahim yadda shoyi ibrahim ke yabon annabi yake shirka ne a'udhu billahi a'udhu billahi amma idan ka je yadda yake ta yabon ibn taymiya wallahi tallahi da aka ce shine annabi Allah ya kunyata su Allah ya shirye mu Allah ya shirye su kuma an ba su shirya ne amin shehi allah allah allah allah ya kare mu da mun sharri gode allah ya kara mun muku gode lafiya mun gode mun gode Allah ya ya kara kare mu. mun gode assalamu alaikum suna da ganda ke kira kuma suna da ganda ke kira
ina daga jihar zamfara abubakar imam hassan ɗaki takwas na'am mala bakar imam hassan
tunajirinka a kan hukumar na barka da kokari alhamdulillah barka
a kan hukumar na wajen kusan rabin shekara a kafa in faru da kai sai Allah ya sada mu Allahu akbar Allahu akbar Allah ya sa saduwan mu ta alkhairi irin namijin kokarin da kuke yi Allah ya saka muku da alkhairi Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin wa iyyakum abin abin da aka gudunmuwa wai ku an yi ku ɗaya mutane ku wasu ne da za a mutu a tashi Ba- kowa ya maimaita abin da ya faɗa gaban Allah la hawla wala quwwata illa billah
ya wannan tambaya ita ya kamata a mu mutum ya bin shi har ya dan ya da da'awa kuma ya idda in ce wai annabi yake koyi da shi wallahi wallahi
mu shi da abin da sanin muka siya ta ga annabi mu guda da su ba ya fi Allah daban za mu Allah daban na fi annabi daban na mu daban gaskiya ne wannan.
kuma mu kafa musu da hujjoji irin nasu Mm.
ko ba haka ba na mu Allah dai ya wuce da suke fassara ya cewa yana nan yana canye yadda dai suke faɗa in Mm.
mu kuma na mu annabi yadda suke cewa iyayensa na za su je wuta kaga na su annabi da kuma irin miyagun abin da suke yi Allah ya- suke koyi su kai sallan manzan Allah Allah ya tsare mu da wannan munanan abubuwan su Allah kuma ya saka alkhairi ina godiya ina godiya kuma ina fatan za ku rika saduwa da ire-iren ku domin karin samun haske wane mutum mun gode sosai mun gode Allah ya saka muku da alkhairi kuma da sako zuwa da abu fata ya asani shi ba na yadda ni ba ban samu ba insha Allah za a haɗu albarka annabi duka za a haɗu muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku gidan tsara muku sarki da Allah Allah khairan masha Allah yawa yawa yawa Mm. Assalamu alaikum suna kuma daga yanda ake kira suna da ina ake yawa kira ya maulana muhammad bin ya ne ya dawo Ato Malam Muhammad bin ya na'am
ya maulana da fatan kana lafiya na'am Malam Muhammad bin ya ya fama da wa'annan kuma na mutanen zamanin da Allah ya hada mu da su to Allah ya- Allah ya- Allah ya- Allah ya kiyaye Allah Allah ya To kiyaye addu'a ce da fatan alkhairi Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa domin gode, Malam wannan Muhammad yaƙi da Duniya.
kuke ba ɗan hankali ba ne ba Allah.
sai dai Allah ya saka da alkhairi Allah ya dukan mala to mun gode Allahumma amin ma To, Allah cikin madalla.
iyaye Allah cikin iyaye amin amin na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara muku tarai amin malam madalla Allah ya saka alkhairi madalla madalla na gode
Ya. Allah ya saka alkhairi mun gode da addu'o'in alkhairi na'am assalamu alaikum suna daga inda ake kira Assalamu alaikum assalam Sulaiman ne daga Kano masha Allah man Suleiman wani tambaya ya ake da shi?
shi eh ai na fito ne kawai ne muku fata alkhairi to alhamdulillah mun gode mun gode to Allah ya ƙara Allah kusanci ya Allah saka ya ƙara alkhairi.
daraki Allah ba zan Eh, Allah su ya saka waɗannan alkhairi.
mutane yau ai kansa ce ta addinin musulunci wannan gaskiya ne so Eh, su ba sa son zaman lafiya kuma su burin su kawai su taɓa bayan Allah masu yi wa Allah hidima da manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya wasallama tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya Eh, tsare da mu abin da Allah ya Allah kare mana imanin da kara mana tare Allah ya tsare mu.
ku kuma Allah kare ku Allah ya muku katanga ya kara muku baina albarkan bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Albarka.
masha Allah ya Allah tashi lafiya yawa Assalamu alaikum to insha Allah daga nan za mu kirga tambayoyi in an samu tambaya wa alaikum salam sai mu Karama Allah barka da waraka.
wa alaikum salam Karama Allah barka da waraka.
barka ya himma Da al'amura ya soyayya ya cadi.
lafiya kalau alhamdulillah
Na kana magana da awon daga Gombe.
mala awwal daga gombe Eh, masha Allah mala awwal
na daman na ce wannan ka ai ya kamata ku ku ankara da wuri ai ya riga ya haukace ai.
gaskiya ne ai ai ka kalla ka kalla fuskar sa saboda za ka yanayin gani.
mutum mutum faɗakarwa yake a masallaci amma yana juyi yana kai shi ga haga kamar yadda ka faɗa din kace in za ku zauna da shi zai iya cizon ku gaga kuma kare cizo ne wannan kirin nan.
ai in hukuma in hukuma ne suka hada kaga in ya kawo cizon asanin da za a yi yawwa dan na ga majabakin na zama in ka lura yanayin zaman da ke yana yana bankarewa ya tura wuyan sama ne kaga yana gudu kara kara kai kunnen sa tafka wallahi abin ne kan ga shi nan yana so ya wuce masha Allah dai ya kiyaye Allah ya kiyaye amma ba wannan ka ya riga ya hauka ce ciwon hasada ya yi tasiri a zuciyarsa kaga in in za a dubanta mina su ma bai bar shi ba balanta na wasu to ka gani ka gani wallahi kai to Allah ya raba mu da mugun Zumunci, ciwon hasada mun gode mun gode Ah, muna Allah ziyara.
ya saka muna ziyara mun gode Ziyara, insha Allah yawa to to kaga dai ya kamata ka bi a hankali eh dai saboda wannan abubuwan kaga mutane da yawa har suna ganin alamun haukan a fuskar ka Allah sauki na'am assalamu alaikum ba ke magana daga ina alaikum salam mhm daga jihar Kebbi na'am masha Allah
sai dai mun kira ne domin mu muku godiya da kuma fatan alkai a kan kokarin da kuke to muna godiya da wannan addu'a na alkhairi mun gode Allah Allah ya kare gani mai amfani suna kuma a cigaba da wayar da kai mutane suna amfana sosai to muna godiya Allah ya saka alkhairi Allah ya saka alkhairi Allah ya sa- Allah ya kare mana kuwa Amin, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Eh, ga- masha Allah na'am. Assalamu alaikum, suna daga inda ake kira. Suna daga inda ake kira, alaikum salam.
wani ne daga Libya Na'am, akramakumullah ya Libya.
wala na wala malam muna jingina wala muna jin daɗin abin da ake yi To mun gode sosai, mun gode sosai.
wallahi malam na kwanda dama na jima ina jijiya ina so in samu lambar da zan kira ka to kuma ban na samun ka Allahu akbar, Allahu akbar.
wallahi eh dai to lamba nan kana masa da ita in kama kana masa da ita ne, ina so zan kira ka duwa daga baya insha Allah Eh, dake wannan ba namba na bane, amma in ka kira zai baka namba na insha Allah. Ka kira kaman zuwa gobe zai baka namba.
to ba
Eh, to ban matsala a ga mishi insha Allah kai a ga mishi akwai wanda daga Libya zai kira a bashi lamba goban Allah ya kai mu eh, in ka kira bai baka ka masa text message, ka masa message. Kana watsa da shi? Eh, shikenan.
eh ina wasu da wannan eh.
to ka masa magana ta WhatsApp ka masa magana ta WhatsApp zai tura maka Mm.
to insha Allah ha to masha Allah ake ma da lalabu a gaida mutanen mu na Najeriya Yeah. wato a nan abin da ya sa mun ba da dama sosai a kira ne saboda muna tunanin abin da aka faɗi ko suna da ta cewa duk da mun san babu na cewa to fatan mu dai Allah ya sa su tuba ne eh insha Allah za mu kuma da karatun nan an karib eh jahili abakar Allah na biyu in Allah ya yarda eh assalamu alaikum Mm. assalamu alaikum ka rage ka rage- ka rage wayar ka ka rage wayar ka sai mu saurare ka assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullah wane ne daga ina ke kira
am basira ne ya maulana na sai di bature
barka da dare barka da raka alhamdulillah alhamdulillah ya kokari kuma alhamdulillah ya himma
ai muna godiya maulana muna godiya sosai mun gode sosai Allah ba zumunci mun gode Sai muna jiran wannan karatu na ku dan akwai wanda suke ta cewa wai a ku yi karatu ku sa namba ko ga namba muna jiran kiran su to ai maulana har yanzu dai ga sunan ni ma ina ta jungum ne
ai gaskiya karatu ya yi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya taimake mu sai di bature mun gode mun gode kara lafiya da mutum kwana mun gode mun gode yawa to wannan jaw- jawabin da sai riba turan nan yayi ya kamata a sa ido da Allah a yi kokari a yi kiran dan tambaya ne a a tambaya eh, yana da kyau muna a a samu tambaya din da Allah ko akwai abin da muka bari ban faɗa ba ko mun boye wani takarda ma fito da shi assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam
Assalamu alaikum.
wa alaikas salam wa alaikas salam suna daga daga yanda ake kira
Sunana na- Abdulmalik Muhammad Nasir Al-Zazzawi yake kira daga nan garin Kuje da ke cikin Abuja, Najeriya.
masha Allah malam azzazawi
Ah, tambaya Maulana Na'am.
shi karatu. Ah, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi.
Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin wa iyyakum
Na Maulana wannan bawan Allah wato jahili a barka da Allah. Matuka gaskiya dama yanzu sai dai a barka da Allah.
ha jahili kan aiki abin shi da Allah ya aka iya kai ba hukuma ba
Rana saboda mutum ne wanda gaba ɗaya kullum duk sanda zai yi magana ya hirce shi na ƙara fitowa fili.
wallahi wallahi wallahi Kamar karatu ne da wato wato Malam Mustapha Abdullahi mai faro da ya yi Kaduna a Na'am.
Beijing da ke. Ya zo ya yi kira bawan Allah nan ya ƙara nanata irin rashin hankalin da yake na jahilci a kan maulidin manzo sallallahu alaihi wasallam. duk wanda ya yi magana a kan maulidin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan magana mara daɗi a shi lallai jahilin ne kuma ya dai mubashir Allah.
ai shi yanzu kan annabin ma kai tsaye ke kalmomin sa ba su da kyau amma insha Allah wata ran da in mun yi karatu ne nisa za mu yi kalmomi kalmomin da ya narda insha Allah saboda mutane su kiyaye insha Allah insha Haka Allah abu kuma muna muna mu ma muna muna muna ƙara roƙa Allah amin subhanahu wa ta'ala.
amin amin naga in sun shigo suna sauka halaga wani ma ko su ne Allahu alam bari mu dauka mu ji To masha Allah Allah ubangiji.
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum suna da inda ake kira Assalamu alaikum.
wa alaikum salam suna da inda ake kira insha Allah daga nan za a kira goma in ba mu samu za mu so Mutawaki ne daga Yola.
na mu sai da mutawakkil
Ya kokari na garin Allah.
alhamdulillah sai da mutawakkil Ya program.
alhamdulillah Masha Allah mun zo mun tarar daga sama.
Allah to ba komai insha Allah yanzu haka muna jiran kira da eh To masha Allah Allah ya ƙara tarar.
sai da mutawakkil mun gode Masha masha Allah masha Allah Allah ya shige su su kuma.
albarka annabi amin wa iyakum amin wa iyyakum mun gode kuma mu toke to insha Allah yanzu kira daya ya shigo to in sun sauko sai su guje amma bari mu ci gaba da yi jira dan dan kadan da mu dan sarara na dan lokaci assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam daga ina Ala awon lafiya.
suna daga ina ake Ibrahim kira ne daga Ibrahim ne daga jihar Jigawa mazaunin Ghana.
masha Allah masha Allah na ganin ban gane ni So, eh shi ne wallahi to ina muku fatan alheri sosai sosai Allah ya kara tsare ku da tsarewarsa.
amin wa iyakum amin wa iyakum Wallahi in ni kullum in dai da kai da wannan Sheikh Abdul Fatai da Imam Junaidu ko da yaushe ina farin ciki da ku amma sannan musamman wannan mutumin shi marar hankalin kenan ni bakin ciki na ko da yaushe gan shi wallahi. wallahi ko da yaushe ne in dai ina so ina ganin sa to wallahi na gama shiga damuwa mana ku Eh, to to in ka ganshi sai ka gan mu mana shi kenan ai in ka ganshi sai ka gan mu wallahi shikenan ai ko hakan nake wallahi ko da yaushe na gan ku ina shiga farin ciki wallahi to mun gode Allah ya kara tsare ku amin Allah ya saka Amin, alheri amin.
Allah ya saka alheri amin amin Mun gode, madalla na mun gode gode, yawari to masu ya annabi dai makin annabi suke jin haushi Allah sauke wato sufofin mutum ne sai ta canzawa tun ana ganin ka alamun musulmi sai da kana yawan maganganu akan manzo Allah masu muni sai kai kuma sufan yana canzawa Allah sauke assalamu alaikum
Alaikum salam, Ishaq Usman Nasir.
almajiri ya suna daga yanda ake kira Sunana Abdulrazak masoyinka daga nan Kano.
wane mutum sai dai abdurrazaki ya kano Wallahi alhamdulillah.
to Allah ya saka alkhairi Ya himma kuma.
Allah alhamdulillah
To masha Allah gaskiya na ji karatu ya yi daɗi sosai.
nastaghfirullah alazim Allah alhamdulillah to Allah ƙara basira.
Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin wa iyyakum Allah ƙara basira lallai wannan Dr. Hakikan shi a in ka ji wani abubuwan ma za ka ji kamar to ba karatu ba ne yake yi.
eh Kawai yana yin abu ne don ƙungiyancin da ƙungiyar shi ya ɓata wa mutane ya birgiya yan ƙungiyar.
wallahi wallahi wallahi wallahi Ba wai karatu ba ne yake saboda ba wai karatu ba ne yake hali da koyi da wannan a'a kawai ya zan ɓata wa wa'incan rai.
wannan Shi ne karatun gaskiya nashi.
wannan gaskiya ne to ai jahili ne.
Ba- wallahi dole ba abin da zan ce kawai fatan alkhairi zan yi Allah shirya Allah gyara mun gode sai da zara zaki mun gode Eh, eh, eh, mun gode mun gode to wannan insha Allah a kira biyu ya rage idan muka ɗauka shi kenan za mu sauka mun cika adadin kiran da muka ce za a wannan malam eh, man sadu bude ga ne ya kira ya ga ɗauka eh saka to yanzu insha Allah za mu sauka kuma abinda muke fata kenan ya zamto zuciyar mutane ya yi haske wannan karerayi da raini da aka dinga yi ga jarabin manzo Allah sallama ya zamto mun wanke shi to Allah subhanahu wataala kuma ya ba mu iko kuma irin wannan karerayin da ake yi din Allah subhanahu wataala